من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau Allah ya kawo mu shida ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in kuma yau sha uku ga watan uku goma sha tara. a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wani nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na saba'in da biyar wato sayyiduna abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an fara mana bayani akan wane ne shi mun ji taken da malam ya bashi al-imam al-habru al-abid abdullah bin amr bin al-as sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn sahibi sahabi kuma dan sahabi to shine malam ya ci gaba da cewa aslama qabla abi Abdullahi radiyallahu anhu ya musulunta kafin baban shi Amr ibn al-As so da Abdullahi ya riga baban shi musulunta walahu manaqibu yana da wasu darajoji wa fada'ilu sannan yana da falaloli masu yawa wa maqamun rasikhun fil ilmi wal amali sannan yana da wani matsayi rasikhun tabbatacce fil ilmi a ilimi wal amali da kuma aiki da ilimi ya haɗa tsakanin aiki da ilimi ya kuma tabbata a kai to da yana da wani matsayi wanda yake mai girma tabbatacce a abin da ya shafi ilimi da kuma aiki da ilimi hamala anin nabi su sama ilman jamman ya karɓo ilimi mai yawan gaske daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn amr ibn al-as kamar yadda aka ambata mana yana cin sahabbai masu yawan riwaya duk da bai zo a cikin bakon farko ba amma yana cikin guda goma sha ɗaya hajara ba da sanati saba'in ya yi hijira bayan shekara ta bakwai bayan hijira ta shekara ta bakwai kaga qabla amil fathi ke kafin a yi fatu makka ya hijira ba aslama ba fa hajara hajara ba da sanati saba'in akwai bambanci tsakanin mutum ya musulunta da kuma yin hijirarsa kamar sayyiduna abu huraira ne ƙauli rajihi an malamai suna ambata cewa ya musulunta da wuri amma bai hijira ya dawo madina ba sai a shekara ta bakwai ko shekara ta shida ko ƙarshe-ƙarshen shekara ta shida ko kuma farkon shekara ta bakwai domin suna lissafa su ce rayuwar shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru hudu ko ko hudu da watanni to wannan ba yana nuna lokacin da ya musulunta ke. akwai dalilai da suke nuna cewa sayyiduna abdullahi ibn amr ibn abin abu huraira ya musulunta tun kafin wannan lokacin to haka sayyiduna abdullahi ibn amr ibn al-as ya musulunta amma bai yi hijira ya dawo madina ba sai bayan shekara ta bakwai da yin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa shahida ba'd al-maghazi sannan kuma ya halarci wasu daga cikin yakukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa an je da abdullahi abdullahi ibn amr al-as ya halarci waɗannan yakuka wa kataba al-kathira bi idni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta hadisai masu yawan gaske da izinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wa tarkhisihi lahu fil kitaba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rangwanta masa ya bashi rangwame akan cewa yi rubutu a lokacin da wasu ba su rubutun ba shi sai aka sa shi ya rika rubuta hadisi ga hadda ga rubutu ba da karahiyatihi lis sahabati bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki masahabbai su yi rubutu لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه haka manzon sama ya ba su ka'ida yace kar ku rubuta komai daga gare ni in ba alqur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu sabanin alqur'ani daga gare ni to ya goge to amma daga baya sai manzo Allah sama ya bada izini to kuma wani tuntube da gushi sahabbai da yawa ba su iya rubutu ba eh domin ashu fi ummatin ummiyati sun rayu ne a cikin al'ummar da take bata iya rubutu bata iya rubutu bata iya karatu ba inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahtibu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu al'umma ce wacce take ummiya ai kama waladatna ummahatuna kamar yadda mahaifanmu iyayenmu mata suka haife mu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an to shi yasa ake ce masa ummi to bayan annabi sama ya hana a yi rubutu to daga baya sai ba da izini ya ce a yi to abdullahi radiyallahu anhu yana cin waɗanda suka iya rubutu dama wanda wanda suka iya rubutu a cikin sahabbai kirgagu ne ba su da yawa بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم من ذو سما يحل استعي ربوتا يتي أي ربوت يبعد إذن ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز daga baya aka yi ijma'i gabaki ɗaya sahabbai suka yi ijma'i bayan da can sun yi saɓani akan hukuncin rubuta wani abu ba ƙur'ani ba daga baya sai suka yi ijma'i akan halarcin a rubuta alƙur'ani mai girma shikenan a rubuta hadisi afwan shikenan sai aka zama ana rubuta aka zama ana da kataba ana da marubuta hadisi walistishabi sannan aka ma so a yi rubutu ba wai jawazi ba ba ja'izi bane rubutu ba alkitaba laysa ja'izatan laysa ja'izatan bal inma hiya mustahabbatu ba kawai a matsayin halal ba a a mustahabbi ne rubutu eh لتقييد العلم بالكتابة سبود أطور إلمي يزم أن كتنجيش بغدبة بالكتابة تحنج الربوط wani mai hikima ya ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibal al wathiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq taliqa ce al'ilmu saidun ilimi abun farauta ne wal kitabatu qaiduhu rubutu kuma shine shine madaurin wannan dabba da kaje ka kamo a jeji sau da ka ƙayyid siyu da ka bilhibalil wasiƙa sau da ka sama ababen da ka farauto ka ɗaure su bilhibalil wasiƙa da igiyoyi waɗanda suke masu ƙarfi masu aminci famin alhamaqati an tafi da rajalata yana cikin gaulanci mutum ya je kamo barewa a daji amma kuma sai ya batta bainal khala'iqi taliqa sai ya batta kuma tana yawo a cikin mutane kaga ba tashi bace ko to ita ce wannan kaga kamar yadda ake cewa ko haban naqa ko baqil ɗayan biyun su wanda aka ce su ne suka fi kowa gaulanci da rashin iya magana a cikin mutane ya je ya siyo ya je ya siyo barewa ya shigo da ita gari yana rike da ita sai aka ce bi kamishtaraytahu bi kamishtarayta hadha al-ghazali nawa ka siyo wannan barewar taka wai ya yi magana da baki ya ce bi ishirina dirhaman wai sai ya haka sai ya sake ta a farrat sai ta gudu a farrar gazaru jinan ta gudu ta bashi ya gafi kowa gaulanci a duniya to haka mutumin da zai yi ilimi amma bai iya rubutu ba so daga yin rubutu a musulunci a rubuta ilimi abu ne ba halas ba kawai a ja mustahabbi an so a yi hayafayin da ma yake zama wajibi قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي يفدي أتشن كندن سنة تاريخي سير علام النبلاء يتي والظاهر أبن دي يفتو في ذي كالإمام الخطيب رحمة الله عليه هنا لتا في تقييد العلم مجلدي قداي ربوتا أكن مهم من ربوتو da kuma halascin rubutu a musulunci kai da mustahabbancin ma yin rubutun da kuma yadda ake yinsa da ladubban yinsa sannan irin su al'imamu sam'ani sun rubuta littafi ya samu littafinsa abin na adabul imla'i wal istimla mujalladai biyu manya-manya adabul imla'i wal istimla ladubban yin imla'i wato shifta ga ɗalibai wal istimla'i da su kuma ɗaliban su nemi a musu shiftar kaga harka ce dai ta rubutu malamai sun yi rubuce-rubuce akan mahimmancin rubutu sosai والظاهر أن النهي كان أولا الإمام الذهبي يشي أبن ديك أفيلي شيني تبت أن هنا أفركو يتتوفر هممهم على القرآن وحده domin a lokacin so ake yi himmar sahabbai ta zama ta cika gabaki ɗayanta ala alqur'ani wahdahu akan alqur'ani shi kadai so ake lokacin a samu hafazatul qur'an a samu a samu mahaddata alqur'ani a hadda kuma kada bi ci akwai hibzu sadri akwai hibzu satri akwai hadda ta zuci a haddace da kwakwalwa kenan akwai hibzu satri hadda kuma ta rubutu kenan dukkan su suna da muhimmanci to sai ya zama manzo Allah su sama ya hana a rubuta wani abu ba Qur'ani ba wal yamtaz al-Qur'an bil kitabati amma siwahu min as-sunan an-nabawiyyah saboda kuma a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana son alqur'ani ya zama yayi fice a rubutunsa amma cewa min sunan a rabe shi da abinda ba shi ba na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'mana al-labs sai ya zama an kubuta daga rikicewa kaga kun ga wannan wannan hikimar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka fahimce ta a cikin hanin da yayi na rubuta wani abba qur'ani ba ta yi tasiri amma duk da haka kaga sai da aka samu me sai da aka samu alqira'atu tafsiriyya alqira'atu tafsiriyya a lokacin da mutum yazo yana rubuta alqur'ani to sai kuma ya rika rubuta fassarar sa ya rika rubuta wasu bayanai na fassara kamar misalin qira'a ibnu mas'ud radiyallahu anhu da ake danganta masa da makamantan irin su zaka ga mafi yawanci abinda ake karawar na rubutun bambancin mushafin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu da al-Mushaf al-Imam wato mushafin da Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya sa aka rubuta aka yi kwafin sa kai bayan an rubuta shi a zamanin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zaka ga bambanci ne na wasu kalmomi eh eh eh amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri ko وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا قال يا تيمن فأردت أن أئيبها فأردت أن أئيبها وكان وراءهم ملك wannan kwale-kwalen wannan jirgin ruwan da muka shiga kaga na ɓaɓɓalla wani abu daga cikinsa na samu wani abu na ɓaɓɓata shi kamar misali a ce mota ce ana cikin tafiya shikenan da aka kai daidai wajen da sarkin yake shikenan sai ya faffasa gilasan ya faffasa wasu gilasai ko kuma ya faffasa danjoji kaga da an zo sai a ce ai motar ba ta da kyau to kaga fa aratu an aibaha sai ne nufin illalata wannan jirgin ruwa saboda me wa kana wara'ahum malikun a gaba akwai wani sarki الظالم يأخذ كل سفينة غصبا هكا يكي عشان المصحف الإمام cikin mushafin sai na Uthman wanda yau shine mushafi da aka yi ijma'i kan kansa kaga amma a qira'a ibn Mas'ud sai aka ce yana cewa me ya'khudhu kull safinatin salihatin kaga fa aratu an aibaha to kaga abin nan wannan saliha kalima tafsiriyya to sai ya zama wanda suka yi riwaya daga ibnu ibnu mas'ud sai sai ya zama kawai haka suke ruwaito ta a matsayin qira'a alhali tafsiri haka irin wanda ake cewa fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin fil hajj wa sab'atin mutatabi'atin idza raja'tu tilka asharatun kamila kaga mutatabi'at shi yasa wasu mazhabobin sai suka ɗauka cewa mutumin da bai samu damar yin hadaya ba wanda bai samu damar yin hadaya ba zai yi azumi a matsayin yayi hajjin tamattu'i to fa siyamu salatati ayyamin kwanaki ukun da zai yi a makka yana aikin hajji yana azumi kai mutatabi'a su a wajen su shar'i ne ya jeranta su kai ya raba su sannan wa sab'atin mutatabi'atin sannan in ya dawo gida zai yi bakwan nan sai shi ma mutatabi'at sai su dauko wannan qira'a ta siriya sai su to ita ce hujjar su mun gane shi yasa malamai suka ce qira'a shadda qira'ar da ta saba ma qira'ar abin nan abin da ya tabbata a cikin mushafin sayyidina Usman ibn Affan to ana ɗaukata a matsayin hadisi ne ahad alal aqalli darajar ta ba za ta wuce hadisi ahadi in ko bata kai kai hadisi ahad ba to ya zama qaulu sahaba ya zama magana sahabbai wanda dukan waɗannan hujjoji ne daga cikin hujjojin shari'a da ake kafa dalilai da su mun gane so da ka shi yasa sai aka hana a yi rubutun a rubuta wani abu ba alqur'ani ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam farko annabi ya hana in ji al-imamu zahabi shine fa yu'manu labs sai ya zama an kubuta daga rikicewa ba a hada qur'ani da abin da ba shi ba falamma zalal al-mahzuru wal labsu a lokacin da abin da ake jin tsoro da kuma rikicewar suka zama sun kawu wa wadaha anna al-qur'an la yashtabihu bi kalamin nasi sannan ya bayyana cewa al-qur'ani ba zai iya cakuda da maganar mutane ba udina fi kitabati al-ilmi daga nan sai aka bada izini cewa a rubuta ilimi sai ya zama an rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam zahabi ya ce wallahu alam Allah ya fi sani to sai ya zama Abdullah ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma sai ya zama yana daga cikin sahabbai waɗanda suka samu rabo mai tsoka a wajen rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare yadda da su